أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتافينا أشريا زامو دورا bayan tsawon hutu da muka tafi mun tafi tsawon hutu mai yawan da ya kai kusan wata biyu sakamakon doguwar tafiya da na yi har zuwa kasar Nijar kuma ina kasar Nijar manya-manyan al'amura guda biyu suka faru wanda kowane ɗaya ya kai a jajanta wa musulmin duniya gaba ɗaya farko rasuwar halifan shek sha'ibu ya mai Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika waɗannan rijalai tarihin musulunci ba zai manta da gudumawarsu ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai kuma abin da ya shafi juyin mulki da ƙasar Nijar ta fuskanta muna roƙon Allah Allah ya kiyaye ƙasar Nijar Allah ya kiyaye Najeriya da dukkan wasu masifu da dukkan wasu tashe-tashen hankula. Allah ya sa duk abin da ya je ya zo, Allah ya sa ya zama wa ƙasar Nijar alkhairi. Muna roƙon Allah Allah ya kiyaye ƙasar Nijar kuma dukkanin mutanen ƙasar Nijar muna jajanta musu akan abin da ya same su. Allah ya ba su zaman lafiya mu ma Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya. Dukkan wasu makiya addinin musulunci makiya musulmi da musulmai da suke so su yi amfani da wannan juyin mulki na ƙasar Nijar domin su cuci al'ummar musulmi Allah ka rike hannayensu, Allah ka hana su, Allah ka zaunar da Najeriya lafiya, Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya, Allah ka ka musu dawwamamman zaman lafiya da ɗorewar arziki. Hakika duk abin da ya shafi ƙasar Nijar ya shafi Najeriya kai tsaye. kuma dukkanin yan uwanmu masoyanmu mutanenmu na kasar Nijar muna ƙara jajanta musu kuma hakika muna ƙara taya su da addu'a akan Allah ya zaunar da su lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan harafi wannan littafi na ashariya za mu tashi harfu zayu shine harafi na zaira yace zahamta ala dunya mawdi'an amanatan زعمت حراما نلت منه ثمانة زردت سموما أورثتك ضمانة زمانك ولا واستقيت زمانة فبالأمس بطال وفي اليوم عاجز آه إمام الألفاظ يتي زحمت على الدنيا زحمت كما تفين وانك على الدنيا أجسا neman duniya shine muzahama muzahama shine kamar turereniya kana ja wancan yana ja kana ja wancan yana ja shine muzahama to zahamta ya kai dan uwa ka matsatsi yan uwanka ala duniya a bisa neman duniya kana ta kokuwa kana dirgima da yan uwanka ala duniya akan neman duniya modi an amanatan halin kasancewarka kana tozarta amana amanar da Allah ya ɗora maka inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana alhu mas'ula kana tozarta amana imma ya zama kana tozarta amana inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ulan kuma imma ya zamto mudi'an amanatan halin kasancewarka kana tozarta amana amanar da yan uwanka musulmi suka dora maka za'amta haraman ka ci haram nilta samanatan ka samu kiba minhu da wannan haramun din razatta zaratta sumuman zaratta ka tara ko a ce zaratta kaci sumuman guba shi ne haramun shi haramun guba ne zaratta sumuman kaci haram aura satka wanda wannan haramun din da kaci aura satka zai gadar maka bamanatan rashin lafiya ita kalmar bamana tana da ma'anoni da yawa a arabiya amma daga cikin ma'anarta bamana akwai rashin ma'anarta a zamana ta rashin lafiya shine abin da zai dace da wannan siyakin amma tana da ma'anoni da yawa eh zaratta sumuman kaci haram aura saska wanda wannan haramun din zai gadar maka zamanatan da rashin lafiya zamanuka zamaninka walla ya bada baya shine girma ya same ka shine zamanuka zamaninka walla ya bada baya ya juya mana girma ya kama ka wasta kaita sai ya tara maka zamanatan aibi shine furfura shine tsufa shine wasta kaita sai ya tara maka ko kuma ka ce wasta kaita sai ya shayar da kai zamanatan aibi wannan kalmar duka zai dauka ko wasta kaita sai ya shayar da kai zamanatan aibi ko wasta kaita sai ya tara maka zamanatan aibi shine tsufa da zamanin naka ya bada baya to sai ya tara maka aibi shine tsufa da kana da karfi yanzu sai ka dawo baka da karfi shine zamanuka zamaninka wallahi ya bada baya wasta kaita sai ya tara maka zamanatan aibi fabil amsi fabil amsi jiya shine yana nufin jiya ma'ana lokacin kana yaro baddalun kana tabarna kana ganin cewa ai yanzu samartaka ce kuruciya ne in mun girma za mu daina shine fabil amsi jiya ma'ana ana nufin lokacin kana yaro baddalun kana tabarna wa fil yomi a yau kuma bayan ka girma ajizu ka zo ka gajiya ka kasa yin komai kaga mutum dama in girma ya kama shi ba abin da zai iya yi to shine abin da yake nufi fabil amsi jiya ma'ana ana nufin kana yaro baddalun kana tabarna wa fil yomi a yau kuma bayan ka girma ajizu ka gajiya ka kasa yin komai zarakta wa qalbun fika aswadu dujuduju za'awadu kan zambi fihi muajjiju zanafan zawalil malli wa hawa mudajjiju zinadu tasabi fiha shaka muajjiju lahifan hafafahul hawa wal gara'izu zarakta kai mummuniyar dabi'a shine zarakta kai mummuniyar dabi'a wa qalbun fika zuciyarka aswadu tayi baki dujuduju kirin shi da duji-duji kirin baki kirin wannan kalmar duji-duju ina tsammanin mun karanta ta cikin a tazyinul warakat wanda shi abdullahi bin fodi yana raban yana yaban shi shehu usmanu yana cewa lokacin da shehu usmanu ya zo lokacin bid'a aswadu duji-duju duji-duju ta yi baki kirin eh lalle duji-dujin nan masu wanda muke karatu masu manta ba lalle mun karanta ta a tazyinul warakat eh zarakta ka yi mummuniyar ɗabi'a wa 'yan uwanka ka nuna musu hassada baƙin ciki da sauran wasu abubuwan da suke da alaƙa da mummuniyar ɗabi'a wa kalbin fika zuciyarka a su wadda ta yi baƙi duje duje kirin za'a ka yi girman kai wadu kanun zambi hayaƙi irin na zunubi mu'ajjiju ya cika fihi cikin zuciyar taka shine mu'ajjiju ya cika fihi cikin zuciyarka saboda shi zunubi baƙi ne hayaƙi ne kamar yadda Allah ke faɗa kalla barra na ala qulubihim ma kanu yaksibun sai hararrun maganan dan dai na malaman hadisi da tafsiri sana sana zuciyarka ta yi kunci shine sana ka yi kunci a zuciyarka fanzawa sai ka takure ka kibin gaskiya lilmali wai dan ka samu dukiya cewa in ka bi gaskiya za ka samu matsala wajen neman abincinka shine sana ka yi kunci a zuciyarka ta hanyar girman kai da baƙiƙan ciki da hasada fanzawa sai ka takure ka bin gaskiya lilmaluwai don ka samu dukiya wahawa mudajjiju kana mai karkata wahawa kai mudajjiju kana mai karkata zuwa ga dukiya zinadu tasabi kyastu a tasabi irin na ƙuruciya shine zinadu zandu shine kamar kyasta wuta kamar yanzu ne dai ashana amma asalin zinad zandu wani kyastu ne hanyar kunna wuta ne da suke da da dutse za a ɗauki dutse da dutse a buga shikenan sai wuta ta tashi amma yanzu tunda ba mu san shi ba ashana muka sani sai mu fassara da abin da muka sani zinadu tasabi ashana irin ta kuruciya mu'ajjiju ta ta huru fi hashaka a cikin kayan cikinka alhawa son zuciya walgara izu da munanan ɗabi'a lahiban yana mai kone hafafahu janibanka guda biyu gefen kargi guda biyu gaba ɗaya son zuciya da munanan ɗabi'u suna kona shi zaka'ata bi aswabin wa jismika darisu zara'ata bi ajranin wa ma'uka qarisu zaramta bi misakin wa mautika farisu za'amta wa antal girru annaka farisu kana dai tafi saffin tukaman ya bari zu har yanzu imamu alfaza zai ce zarakta kayi girman kai bi aswabin da kyawawan tufafi wa jismuka gashi alhali jikinka darisu mai tsofewa ne in an ce darasa ya tsofe eh darisu mai tsofewa ne abi tsufa to zakata kai girman kai bi aswabin da kyawawan tufafi wai ga ka sa tufafi masu kyau kana girman kai wa mutane wa jismuka jikinka kuma darisu mai tsofewa ne kullun jikinka rage kyau yake yi zara'ata kayi shuka bi ajranin a cikin fako shine zara'ata na zar'u ne zara'ata kayi shuka bi ajranin a cikin fako wa ma'uka gashi alhali ruwanka kare su ya ya kafe ya sandare shine wa ma'uka kare su irin wannan abun irin wannan kinaya din zara'ata kayi shuka bi ajranin a cikin fako wa ma'uka ruwanka kare su ya kafe shine yana na cewa kana ta yin ayyuka na alkhairi ko ibada amma alhali zuciya ba ta da kyau zuciya ba ta da kyau ana yin sallah amma ana jin haushin musulmi ana yi musu algus ana cutansu ana musu hasada to wannan duka shuka ne a cikin fako eh ayyukan da ake na ibada zuciya babu kyau to kamar ana shuka ne a cikin fako yawa saboda haka ayyuka suna tafiya ne da kyan zuciya shine zara'ata kayi shuka bi ajara ne a cikin fako wa ma uka gashi alhali ruwanka kuma ƙaris ya san dare zaramta bi misakin zaramta kayan ke bi misakin alƙawari da aka yi da kai zaka bauta wa Allah ko kuma alƙawarin da ke tsakaninka da ƴan uwanka duk kayan ke shine zaramta kayan ke bi misakin da alƙawari wa mautuka gashi mutuwar ka farisu mayaki ce an ce farisu shine mayaki ko barde wanda zai zo ya yake ka mutuwar ka ta shirya kullun yakar ka take ta gama da kai za'amta kana rayawa a ranka shine za'ama shine raya abu a rai bangaren su zato ne za'amta kana rayawa a ranka wa antal kirru saboda kai wawa ne annaka farisu cewa wai kai barde ne mayaki ne kana rayawa a ranka cewa kai mayaki ne kana abin da kake so a matsan ka ba abin da zai faru shine za'amta kana rayawa a ranka wa antal girru kai wawa ne annaka farisu abin da kake rayawa a ranka wai kai barde ne kai mayaki ne cewa babu abin da zai faru da kai shine annaka farisu kai din mayaki ne abin da kake rayawa a ranka fana daita sai kake yin kira amma kira irin na lisanil hal ba wai kira na zahiri ba a aikin ka shi yake nuna cewa fana daita kana kira fi saffiftuka a cikin fagen tsoron Allah man yubari su kana cewa waye zai yi fito na fito da ni waye isa ai mu ne mutanen kirki mu ne mutanen Allah amma kuma duka da lisanil hal aikin ka ne yake na cewa kana ganin cewa ba wani mutumin kirki sai kai shine fana dai ta sai kake kira fi saffiftuka a cikin safin tsoron Allah man yubari su kake cewa waye zai fito na fito da mu ai mu ne mutanen Allah mu ne mutanen kirki eh زللت بشك في الذي لست مالكا زميتا بهيجاء الرزالة هالكا زموكا لجام المهك في الكبر آلكا زريت على أبناء جسمك سالكا سبي إلى أذاه وحوى بيد مفاوز زللت بشك زللت كاغوشي شين زلة إذا زلزلت الأرض زلزالها زللت كاغوشي كابر حنير الله ka darji ma'ana zalla zalalta ka kauce ka bar hanyar Allah bishirkin saboda rowarka fillazi cikin abin da lasta malikan baka kasance mamallakinsa ba dukiya da kake gani an baka to ajiya aka baka duk lokacin da kake tare da iyaye yan uwa iyalai Allah ya baka dukiya to duka na jama'a da yawa aka tattara aka baka saboda haka abin da ke kanka ka taimake su shi ne zalalta ka bauɗe ka bin gaskiya ka kauce wa hanyar gaskiya bi shukin saboda ruwa fillazi cikin abin da lasta malikan ba kasance mamallakinsa ba zamitan kana mai nutsuwa bi haija'in razalati bi haija'i a fagen arrazalati kaskanci halikan halin kasancewarka kana halakakke eh kana mai nutsuwa a cikin fagen halaka zamukan kana mai yawan girman kai, alikan kana mai tauna lijamal mahaki, linzami na zurfafawa filkibir a cikin girman kai, ka kasance kullum kana ƙara girman kai. Shi ne alikan halin kasancewarka kana mai tauna lijamal mahaki linzami na girman kai. zaraita ala ibna'i jismika zaraita ka wulakanta ala abana'i jismika bisa ƴaƴan jinsin ka sune ɗan uwanka musulmi salikan halin kasancewarka kana shiga sabila azahum hanyar cutar da su wahaye bidun hanyar cutar da al'umma wahaye bidun wani irin daji ne mafawizu mai halakar da mutum wanda duk wanda ya shiga ya saki ya shiga wata hanyar cutar da al'umma to ya shiga wani irin dajin da zai halaka cutar da al'umman kuma hanyoyi ne daban-daban imma cutar da su ta hanyar baki mutum ya rika zagin su yana ci musu mutunci yana kama sunan bayin Allah masu daraja yana zaga imma kuma ya zama cutar da su ta hanyar danne musu hakkin su zumi daini qabla ibtida'i tayaqquzan za'in nafsa an sharrin wuzu'an takaffaza زف التوبة إن إصلاح نفس تأكزا زن القول من قبل الكلام تحفظا فشتان مسلم بالمكيب ولا مزو زم الدين yace ya kai dan uwa zimid daina ka biya bashi qabul laktibai kafin a nemi ka biya bashin ta ya kuzan halin kasancewarka kana farkawa daga barcin da kake yi eh zimid daina ka biya bashi in ma ya zama bashin al'umma duk wanda ka san ka ci bashin sa na kuɗi to ka biya shi min kabul likiti ba'i kafin a nemi ka biya shine a ranar lahira ta ya kuzan kana mai farka fadaka saboda mi akwai hadisin da malaman hadisi sun raunata shi amma da yawa daga cikin malamai suna kan hujja da shi annasu niyamun izamatun tabahu annasu niyamun mutane barci suke izamatun tabahu idan suka mutu ne za su farka to wannan mai littafin nan ya ɗauko ta ya ƙuzan ɗinan ne da ma'anar wancan hadisin izama tun tabahu to zini daina ka biya bashin da ke kanka imma na mutane da ka ci bashin su baka biya su ba imma ya zama kuma bashi na sallah ko azumi ko zakka duka zai ɗauka min kablik ce za a yi kafin a nemi ka biya ta ya ƙuzan halin kasancewarka kana faɗaka ma'ana lokacin da ka faɗaka kenan ma'ana lokacin da ka tashi ka mutu kenan za'in nafsa ka kiyaye ranka eh za'in nafsa ka kiyaye ranka an sharri daga shiga cikin sharri wuzu'an gaba daya ta kafazan kana mai kame ta ka hana ta shiga sharri shine wuzu'an gaba daya kowane ma irin sharri ka kiyaye ran naka ta kafaza kana mai tsare ta kar ta shiga sharri zifi tauba ka gaggauta tuba in islahu nafsin idan gyaran ranka ta akkaza ya wahala wasu munanan halaye ne da kai barin su ya gagara to duk da haka dai ka koma kai ta tuba ya zamto ko da baka daina ba gaba daya ya zamto kana yi kuma kana tuba kana yi kana tuba haka har Allah sa ka daina shine zikir tauba ka gaggauta tuba in islahu nafsin idan gyara ranka ta aka za yayi wahala zinil qaula imam al-alfaza zai ce zinil qaula ka auna maganar ka da ma'auni irin na shari'a min qablil kalami tun kafin ka faɗa ka auna maganar tukun ka tabbatar da maganar alkhairi ne ko ba alkhairi ba Allah ya yarda da maganar ko bai yarda da ita ba shine tahaffazan saboda kiyayewa daga fadawa haram fashattana muslim bil murgibi wala mizi fashattana ya nisanta matuka ya kai dan uwa fashattana ya nisanta matuka muslim mai yabo bil mugibi ga wanda baya nan wala mizi da kuma mai aibatawa ai ba za a hada da mai yaban mutane da mai aibatawa ba eh shine fashattana ya nisanta matuka muslim mai yabo bilmigibi ga wanda baya nan wala mizu da mai aibatawa ba za a hada ba ai akwai bambanci tsakanin mai yabo da mai aibatawa saboda haka kai ka auna kaga kai me kake yi za'abutal ladhi taha walasta birahibi zabayyita bihi batanan walasta biwahibi zarakta shariran lasta minhu bigahibi زهيت بدنيا فزت منها بذاهبي وغيرك بالملك المكلد فائز فائز زعبت الذي تهوى زعبت كاشي الذي تهوى abin da kake so na haram walasta birahibi baka kasance mai jin tsoro ba shine walasta ba kasance birahibi mai jin tsoro ba zabaita bihi badanan zabaita kacika bihi da haramun badanan cikinka walasta ba kasance biwahibi mai ba wa mutane kyauta ba ka ci haram ka ci ka cika cikinka walasta ba kasance biwahibi mai ba wa mutane kyauta ba kana taimakon masu rauni da marayu da mutane dai ka ba ta a taimaka zakarta sharira zakarta ka cika shine zakarta ka cika yawa eh zakarta da zaira ba da zalba kamar na tunawa eh zakarta sharira ka cika shariran uwar sharri shine ciki lasta anhu bigahibi lasta bigahibi baka kasance mai wantawa ba anhu da cikinka eh zakarta shariran ka cika uwar sharri shi ma wannan shariran din ya dauko kalma ce ta hadisi wanda baki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala'a bin adama wi'a'an sharrun min badalihi eh wi'a'un sharran min badalihi dan adam bai cika bai taba cika wata jaka da take da sharri kamar cikin sa ba to shine shariran ciki shine uwar sharri shi yasa za ga mutum yana ciwon ido sai a bashi magani sai a ce ya sha kaga ciki za a zuba in yana ciwon kai sai a ce ya sha in yana ciwon kafa sai a ce ya sha kaga ciki shine asalin transformer ta sharri to zakarta shariran kaci ka cika uwar sharri shine ciki lasta anhu bi gahibi ba kasance mai jin tsoro ba ai lasta anhu bi gahibi ba kasance mai mantawa da ciki ba ba ka rab kana gabarin ciki duk yadda za a yi zaka nemi abin da zaka zuba a ciki zahaita kayi girman kai bi duniya saboda neman duniya fusta minha ka rabauta minha da ita duniyar bi zahibi da mai tafiya duniyar ka same ta amma kuma mai tafiya ce karewa za ta yi ko ka kare ne ko kai ta ta kare shine zahaita kayi girman kai bi duniya saboda neman duniya fusta minha ka rabauta ita bi zahibi da mai karewa ka samu abin da yake karewa wa gairuka waninka kuma shine mutanen kirki wanda suka tsaya suka ba Allah fa'izu sun rabauta filin mulkin mukalladi da mulki abin dawamarwa. Imam al'alfaza zai ce maka zamanu si ba wallawa shi muna bi zinina, zanen na waƙar azzarta dawi lihinina, za'amatu duniya nan ta hiyo madinana, ziyadata duniya nan biha na ƙasu dinina, ba bi iha biha wannan ƙadubin na ƙadu ja'izu. zamanu siba zamanin ƙuruciya shine lokacin kana yaro kana da ƙarfi a jikinka walla wannan zamanin ya bada baya ya wuce yanzu ƙuruciya ta wuce wa shibuna sai muka yi furfura bizinina da aibinmu e, wa, wa shibuna sai muka yi furfura bizinina da aibinmu lokacin kuruciya ya wuce sai furfura kuma ta zo ta sako kai shine washibna daga shaibu ne washibna sai muka yi furfura bizinina da aibin mu zaminna wa qad azzarta dawilihinna zaminna mun yi rashin lafiya wa qad azzarta dawi haƙiƙa magani yayi wahala lihinina har zuwa yanzu nan ba mu samu magani ba za'amatu duniyana duniyana za'amata shugabancin duniya nan wannan duniyar tamu tahi yana yin rauni yau madina na ranar addinin mu shine ranar lahira a duniya za a ce kai shugaban kaza ne ko kai ciyaman ɗin wuri kaza ne ko kai akawuntan wuri kaza ne ko kai sarkin wuri kaza ne ko kai gwamnan wuri kaza ne kana ganin ɗaukaka ne amma a lahira sai wannan shugabancin ya zama mutum wani irin aiki wani irin nauyi da yake ba wa mutum wahala shi ne abin da imam alfazazi yake so ya gaya maka shi ne za'amatu duniya nan shugabancin wannan duniyar tamu da muke ta nema tahi yana yin rauni yau madina ranar addininmu ziyadatu duniya nan karuwar duniyar mu muna ga mun samu matsayi iri kaza an naɗa mu mukami iri kaza biha da wannan ci gaban da muke gani mun samu na duniya na kasu dinina tawayar addinin mu yana cikin wannan abu biha cikin wannan abu fabi'iha ka sai da duniya bihi ka sai lahira wannan kadu kuɗi hannu bin naƙadi da kuɗi hannu ja'izu ya halatta ai ka bayar kuɗi hannu da kuɗi hannu ka saya a baka ai ya halatta saboda haka ka sai da duniyar ka ka sai addinin ka zara'atal khadaya wal qiyamatu multaqa za'azi udharin la tanalu bihal baqa zabi an tura an na yura da ka muttaka zahitta ma'al in kare fil birri wattuka wa aqala ta wal maut al hasisul manahizu zara'atal kadaya yace ya kai dan uwa zara'atal kadaya ka shuka kurakurai wal qiyamatu ita al qiyama multaka nan ne mahada a nan ne zaka samu abin da ka shuka shine zara'atal kadaya ka shuka kurakurai wal qiyamatu ita al qiyama multaka nan ne gurin haduwa da abin da ka shuka za'azi'u daharin masifun zamani la tanalul baqa ba a samun zama a duniya biha da wannan masifun zamanin masifun da suke duniya su suke na maka cewa duniya ba gurin matabbata bane shine za'azi'u daharin masifun zamani la tanalu ba a samun bihal baqa wanzuwa a duniya biha da wannan masifun masifun duniya ba za su bar mutum ya wanzu ba ya zauna a duniya ba rabi'an tura anna ya laka muttaka eh zabi'an tura anna ya laka muttaka zabi'an kana abin zargi wanda ake zargin sa anna tura zabi'an tura eh tura ana ganin ka zabi'an a matsayin abin zargi anna yura laka muttaka ta yaya za a ganka mai kiyaye fadawa zunubi kana abin zargi ta yaya za a ganka ka kasance mai kiyayewa wajen fada wa cikin zunubi zahidda ma'al inkari fil birri wat taqa zahidda kai zuhudu kai a tsammanin ka kai mutumin kirki ne mai zuhudu ne mai san Allah ne ma'al inkari tare da kuma musan ka fil birri a cikin ayyuka na alkhairi wat taqa da jin tsoron Allah kai a wurin ka kai mai jin tsoron Allah ne gashi kuma ka ka kula da abubuwan da suka shafi takawa da bin Allah shine kaga ruɗi ne kawai zahitta kayi zuhudu ma'al inkari tare da kuma kana musu fil birri cikin ayyuka na alkhairi wattuka da tsoron Allah wa aqla'ata wa aqla'ata ka kame hannunka daga shiga shine wa aqla'ata ka kame daga yin ayyuka masu kyau wal mautu ita kuma mutuwa alhasisu mai gaggawa ne almunahizu mai kusantuwa zuwa gare ka shine munahizu mai zartuwa mai cika aiki ne zuwa gare ka shine wal mautu ita mutuwa al hasisul manahizu mai cika aiki ne mai gaggawa ne zuwa wurinka zalabu ta hawa nafsin ta haƙaƙ da tablaha zalik ta bi shahawatin tukasiru dablaha zagalta uhu da dili lam tafi hablaha zalalta wa kan min zallatin laka qablaha tubariz zajir'in wani harika barizu zalibta hawa nafsin zalibta ka lazumci hawa nafsin bin son zuciya ta haƙaƙta da kake tabbatar da tablaha adawarta eh ka lazumci son zuciyar da kake tabbatar da cewa zuciyar ta kafa makiyarka ce shine zalibta lazumta zama na yau da gobe laraba suna cewa zalibta sabiyu ummahu yaro ya lazumci mahaifiyarsa shine zalibta ka lazumta an ce zaliba shine kamar lazimtar zama yau da gobe kamar yadda yaro kullum yake tare da mahaifiyarsa suna cewa zalimta sabiyu ummahu yaro ya lazimci zama da mahaifiyarsa to zalibta hawa nafsin ka lazimci zama da son zuciya kamar yadda yaro yake tare da mahaifiyarsa ta haƙaƙita bayan ku ka tabbatar da tablaha adawar son zuciya ka tabbatar da cewa son zuciya tana ba mutum matsala amma duk da haka ka lazimta eh zalikita bishawatin zalikita ka kaskanta bishahawatin saboda bin sha'awar da ranka take so tuka shiru kana mai yawaita dablaha tara ta da gyara ta shine tuka shiru kana mai yawa yawaita dablaha gyara ta da tara ta abubuwan da ranka yake so zagalta uhudar dini zagalta ka tsauza uhudar dini alkawarin addini mana zagalta ka ɗaga alkawarin addini mana ka ji aiki da shi e, zagalta ka ɗauke uhudar dini alkawarin nan na addini lam tafi baka cika hablaha alkawarinsa ba ko ka ce hablaha igiyar addinin ba zalalta ka kaskanta wa kan min zallatin da yawa kaskanci naka ya tabbata gare ka kablaha tun kafin wannan e, ko kuma ka ce zalalta ka faɗi shi ya zama daga zalla kenan ba daga zillatu ba zalalta ka faɗi wa kan min zallatin da yawa kaskanci laka ya tabbata gare ka kabla hatin kafin wannan faduwar tubarizu gashi kana fito na fito zadir'in da ma'abocin silki wa naharuka gashi kirjinka baris yana fili ka zo kana rigima da mai sulke a jikinsa kai kuma kirjinka a fili yake kaga duka ɗaya za a maka kenan a kashe ka eh to shine mana kana rigima da shedan kuma na haruka baris kirjinka a fili yake mana baka da wani tanadi da kai wanda zaka yaki makircin shedan duk wani mutumin da yake duniya to yana rigima ne da shedan inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa to ga kai kana rigima da shaidan kuma kirjinka a fili yake kaga akwai aiki kenan zubairu kaga dahul hawa wal ma'abiru zuburul ma'asi jaffa an hal mazabiru ziyanuka kafnun nashinati manabiru zurud dura mahamashi ita fahayar maqabiru wasu kana tilka duru fahayar janaizu zubairuka ɗan ƙaramin hankalinka zubairun nan tasgiri ne na zaburu laraba suna cewa azzaburu shine hankali to zubairuka ɗan ƙaramin hankalinka gaddahul hawa san zuciya ya lullube hankalin wal ma'abiru da annamimanci saboda daman shi hankali matsalar da yake fuskanta san zuciya idan mutum yana da hankali to idan son zuciya ya shiga yana so ya cimma wasu bukatunsa to sai ya take wannan ilimin nasa da wannan basirar ta sai abin da yake so to zubairu ka dan karamin hankalinka alhawa san zuciya ga dahu ya lullube shi wal ma'abiru da annamimanci mutane suna son annamimanci a ce suwana suwana suna son ka suwana suwana ba sa son ka zuburul ma'asi littattafai na sabo jaffa an hal mazabiru al mazabiru al kalama jaffa sun bushe anha akanta mana an rubuta maka zunubi har takaddun sun bushe baka tuba ba shine zuburul ma'asi litatafai na sabo jaffa an hal mazabiru al mazabiru al kalama jaffa anha sun bushe gabarinta ziyanuka adanka kafnul likafani ne in ka sa kaya ka fito kai kyau to kafnun kamar likafani ne in ka kalla likafani ma akwai yar ciki yanzu dai mu karshen adanmu shine mutum ya sa babban riga ya sa babban riga ya rawani to in ka kalli gawa ma akwai yar ciki akwai kwarjalle zani da za a ɗora mata akwai babba har da ma rawanin to ziyanuka adan da za ka yi kafnu in ka kalla za ga izzat lilil kafani na ashana til manabiru al manabiru gado wanda yake madaukaki shine manabiru a wata nuskar manayiru eh akwai nuskar da take manayiru yar misra nuskar misra manayiru in an ce manayiru kuma jam'i ne na manara eh jam'i ne na manara to na ashanati almanabiru gadan ka madaukaki na ashanati in ka kalli gado yana kama da makara shine na ashanati manabiru almanabiru gadanka na ashanati yana kama da makara dura ka ziyarci gidaje mahamashi ta duk lokacin da kaso fahayal makabiru su gidaje suna kama da makabartu in ka je makabarta za ce maka wannan kabarin wane ne wannan kabarin wane ne wannan kabarin wane ne to haka gidaje ma in ka ba ce wannan gidan wane ne wannan gidan wane ne to su ba haka su ma gidaje suna kama da makabarta ne wasu kana tilka duru mazauna waɗannan gidajen da ka ziyarta fahayal jana'izu su dukkanin su mamata ne kamar ma sun mutu ne an gama tunda ba wani mutum ɗaya da zai kuskure eh wallahu ta'ala alam za mu tsaya anan sai mun samu mu dora